من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhammad Musa Bello laktara ne a kwalejin ilimi a ɗaya daga cikin manyan manyan malamai ne da suke gabatar da karatuka a wurare daban mafiya yawancin mu za a yi da kallon sa ko suna kallon sa suna tv wanda insha Allah ma da zai tattauna mana maudu'i ne akan al-istiqama shiddat wal har ma'ana tsayuwa akan daidai tsayuwa da kowa da addinin musulunci cikin yanayi na tsanani da kuma yanayi na faraka na walwala Allah ya taimaki malam Allah kuma ya amfanar da mu abin da za mu saurara daga malam insha Allah ba tare da kawai ta ko ɓata lokaci ba kamar yadda aka saba ba ni malam na gabatar muka rubuce ci Allah rama da ke mana da kanta Qur'ani a insha Allah ba mai ci Allah rama malam Tahir Isa domin ya karanta mana wasu ayoyi daga cikin Al-Qur'ani Ahmad Sallallahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فلما في الدنيا حسنه ربنا يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا إن الله سميع الحساب
Allahu Akbar barakallahu fiik ah insha Allah yanzu wanda ke da tambaya sai kokari wajen rubutawa saboda malam ya kammala da amsa tambayoyi mata ma da su can Allah ya sa tambayoyi sai su shi ne tambayoyi wanda yake da tambayoyi musamman a kan maudu'in da malam ta gabata insha Allah ba a tantance kuma sai a karanta a kai sai insha Allah za mu yi kafin magana da malam أنه الله تفضل مشروعنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwarmu a wannan masallaci mai albarka cikin wannan gari mai albarka garin jama'are domin gabatar da muhadara ta goron sallah wacce ta zo sakamakon gayyata na matasa musulmi wanda suke karkashin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamati sunna da ke cikin wannan gari na jama'ari a wannan yammaci na talata talatin ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda yake daidai da 18 ga watan bakwai shekara ta 2023 maudu'in da aka tura mun cewa a kansa za a yi magana shine haƙuri kan jarrabawar rai to sai aka so kuma a tsarma bayani dangane da istiqama wato musulmi ya zamanto mai jajircewa mai dogewa mai tsayuwa wajen ɗa'awa Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya samu kansa cikin kunci da kuma lokacin walwala to amma mai gabatarwa na ji abin da aka ce a tsarman kusan shi ne ya gabatar a matsayin maudu'in karatunmu ni abin da aka tura mun haƙuri kan jarrabawar rayuwa amma a tsarma bayani kan istiƙama a lokacin kunci da kuma lokacin daɗi to ina ga tun da shi ne mai gabatarwan ya gabatar sai mu koma gare shi duk da cewa suna tafiya tare da haƙurin saboda mutum ba zai zama mai istiqama ba sai ya zama mai haƙuri domin malamai suna cewa shi haƙuri nau'i uku ne kuma nau'i guda uku nan duk wanda ya mallake su to za a kira shi mai istiqama na farko as-sabru ala ta'atillah kusan na ga ko an yi la'akari da alaka tsakanin topics din guda biyu shi yasa aka samu bambancin isarwa nau'ukan haƙuri da malamai suka ambata ba saɓani tsakaninsu guda uku na farko asabru ala ta'atillah yin haƙuri wajen yin ɗa'a wa Allah maɗaukakin sarki saboda ɗa'a wa Allah subhanahu wata'ala abu ne wanda yake da nauyi a zuciya ɗa'ar da gangan jiki za ta yi ba kowa zai iya dogewa ya yi ba sai waɗanda suke masu haƙuri wajen ɗa'awa Allah babban misali da za mu buga irin lokacin sallah asubahi musamman a lokacin sanyi mutum yana kwance yana bacci a cikin ɗaki cikin bargo kaga abu ne mai nauyi kwarai da gaske ya tashi da asuba lokacin ana tsananin sanyi wata kilma ba shi da abin da zai dumama ruwa a hakan zai yi alwala ya zo a halatti sallar jam'i tare da shi kaga wannan ba kowa zai iya ba sai mai haƙuri mu ɗauki azumi watan ramadana an kira shi da watan haƙuri saboda wata ne da mutum yana ji yana gani abin da yake halal a gare shi amma kuma bai isa ya ci ba abin da yake halal a gare shi bai isa ya sha ba saboda mai saboda ibada azumi wacce sai an yi haƙuri to kaga nau'i na farko da malamai suka ambata cikin nau'uka na haƙuri akwai asaburu ala ta'atillah haƙuri wajen dogewa kan yin ɗa'a wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ta gangan jiki da kuma ta aljihu mun san akwai ɗa'a ta aljihu ba kowa ne zai iya fidda abin da ya mallaka ya yi aiki don ɗaukaka kalma Allah ko don neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala da ita ba sai mai haƙuri wanda kuma ya san muhimmancin haka ɗin to wannan nau'i na farko kenan da malamai suka ambata kaga wanda yake mai istiƙama dole zai zama ya samu wannan nau'in a tare da shi nau'i na biyu as-sabru an maharimillah na haƙuri ke nau'i na biyu na haƙuri as-sabru an maharimillah yin haƙuri wajen afkawa cikin sabon Allah saboda shi aikin sabo yana da daɗi a zuciya rai tana son sa saboda dalilai guda biyu duk inda ka samu ran ɗan adam tana sha'awar aikata zunubi kalilan mahu ‘yan kaɗan ne za ka ga Allah ya kange su a cikin al'umma yanzu halartar ku wannan majalisi na karatu da ake ai aikin alheri yanzu haka mala'iku sun kewaye masallacin nan rahama Allah ta sauka gare ku iyakan mutanen garin jama'a da kenan wannan bai fi ɗaya kai bai kai ba ma bai kai ɗaya cikin ɗari ba na mutanen jama'a ne me yasa sai iya wannan adadin yanzu idan ka je gurin sharholiya ya kake ganin dandazo na mutane irin irin masu kada bori in ka je tasha irin yan yan bori din nan ya kake gani yadda ake cika a kewayen su turai ta fi karkata zuwa ga aikin sako saboda abubuwa guda biyu abu na farko ita karan kanta ran naka tana ingiza ka wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wancan mata imra'atul aziz wacce ta nemi yusuf alaihi salam annabin Allah yayi alfasha da ita shi kuma annabin Allah ne tsarkakake annabawan Allah tsarkakakku ne annabawan Allah madaukakin sarki Allah ya tsarkake su daga hazzi da rago na shaytan to shi yasa ba su sabo tare da cewa akwai maganganu na malamai dangane da shin annaba suna sako ko basa yi sun da yi ittifaki ko sun yi ijima'i kan cewa annaba basa aikata babban zunubi wannan babu sabani tsakanin malamai ƙananan zunubai kuma suka ce wasu malaman suka ce suna yi amma Allah baya tabbatar da su akai wasu malaman kuma suka ce qata'an annabawa basa yi la kaba'ir dhunub la saghairu almuhim abinda muke so mu je gare shi shine shi aikin sako Allah madaukakin sarki ya tsarkake annabawa daga gare shi sai zama annabin Allah annabi Yusuf matar prime minister da ta nemi yayi lalata da ita shi kuma annabin Allah ne baya sako bai bata goyon baya ba ta zo ta masa sharri ta nuna shine ma ya ya nemi yayi lalata da ita ba ita ta nema ba to da ƙarshe dai ta kai ga shi ya fifita ma ya zauna a gidan yari sama da ya saba wa Allah subhanahu wata'ala to shine aka sashi a gidan yari yau da gobe yau da gobe yana bayyana musu girmansa da matsayinsa da kuma imarsa a gurin Allah subhanahu wata'ala aka fahimta daga ƙarshe mata suka zo suka yi shaida cewar gaskiya duk abin da ya faru a baya fa bashi da laifi ita ma ta zo ta shaida cewa laifinta ne ba laifinsa ba ne shi ne a ƙarshe take cewa wa ma'ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu ta ce ba ta isa ta tsarkake kanta ba ba ta isa ta barrantar da ranta ba kanta ba innan nafsa la'ammaratun bisu ai ita rai da ka gani mai yawan umurtan ma'abocinta ne da aikata aikin sako duk inda ka ga ɗan adam kuma haka yake ransa tana ingiza shi yi ka zamana zai maka kyau zai kawatar akwai daɗi malamai suka ce zuciya da ka gani wacce allah maɗaukakin sarki ya halitta a ƙirjin ɗan adam a jikinta akwai gudan jini wannan gudan jinin da ke jikin wannan zuciyar kamar kuran ƙarfe yake wajen zuƙo zunubi da aikinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara hudu in ji malaman tsira allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'iku guda biyu mala'ika jibrilu da wani mala'ika daban suka zo suka kama annabi sallallahu alaihi wasallam suka kwantar da shi suka tsaga ƙirjinsa suka fidda zuciyarsa suka tsaga ta suka fidda gudan jini yana gani sai suka ce haza haqqu shaytani ne wannan shine rabon shaytan daga gare ka yanzu an yar yanzu shaytan ba shi da rabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo da baho na zinari shi mala'ika jibril da wancan mala'ika da ke tare da shi ɗauke da ruwan zamzam aka sanya wannan zuciya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin wannan baho na zinari aka wanke ta sannan aka mayar aka mayar da ita cikin kirjinsa aka dinki to sai aka wayi gari yanzu shedan ba shi da rabo a tare da annabi sai malamai suka ce amma sauran mutane kowanne akwai rabon shekan tare da shi to wannan gudan jini da ke cikin zuciyarka wacce take kaman kuran karfe ita ce take ingiza ka wajen aikata aikin sako to idan mutum ya zama yana kokuwa da zuciyarsa har Allah maɗaukakin sarki masa gamdakatar aka wayi gari ya fi ƙarfin zuciyar to wannan aiki shi ake kira ne haƙuri an gane bayani na shi yasa suka ce nau'i na biyu na haƙuri shine as-sabru an maharimillah yin haƙuri wajen sabawa Allah maɗaukakin sarki saboda ne saboda dalilai guda biyu yanzu mun ambaci dalili na farko ranka tana ingiza ka tana kwadaitar da kai tana kawata maka aikin sako dalili na farko ke dalili na biyu shedan ma bai zauna ya huta ba shedan bai zauna ya huta ba zai ta kai kawo yana kai kawo ya ta sa ka yana kwadaitar maka yana kawata maka yi ka zamani in kai akwai daɗi akwai nasara za ka fahimta za ka samu kaza za ka kai matsayi kaza za kullum aikin shaidan ke har sai ka saba Allah sai ya ji daɗi kaga kenan yanzu kana da abokan gaba guda biyu da suka saka a gaba wanda suke ingiza ka wajen aikata aikin sako na farko ranka mai umurtarka da aikin sako a cikin zuciyarka na biyu kuma shaidan da kullun yake kawata maka wannan aikin sabon yana nuna maka abu ne mai kyau in kai zaka ji daɗi in kai zaka samu ɗaukaka zaka samu kaza zaka samu kaza a gurare guda biyar Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana yanda shaidan yake kawata wa bayin Allah ayyukan sabo ya nuna musu abu ne mai kyau abu ne mai daɗi in sun yi za su samu kwanciyar hankali gurare daban-daban har gurare guda biyar a cikin alfarhari mu ɗau misali ɗaya kawai saboda yanayi na lokaci a cikin suratun nan da allah maɗaukacin sarki ya hakaito mana ƙissar annabi sulaiman da tsuntsunsa alhuda-huda musa annabi sulaiman allah ya ba shi mulkin da bai ba mu wani mahaluki ba cikin 'ya'yan annabi adam zai magana da aljanu zai magana da mutane zai magana da tsuntsaye zai magana da kwari to alhuda-huda yana cikin jinsin tsuntsaye bai cika rabuwa da annabi sulaiman alaihi salam wata rana annabi sulaiman ya wuni curbe sa sha ido kuma ba a saba haka ba a baya to shi ne ransa ya ɓaci cewa wannan tsuntsu ina ya tafi ya je daɗe haka ba tare da neman izini ba ni ko yau in ya dawo yanka shi kawai zan yi kowa ma ya huta ko kuma masa azaba mai raɗaɗi ko kuma ya zo min da hujja mai ƙarfi na dalilin da ya sa yau bai wuni tare da ni ba a daɗe ba sai ga alhuda huda ya dawo kamar yadda ayoyin ƙur'ani suka hakaito mana da ya zo sai yake ba da labari wa annabi sulaiman cewa ya je wani gari saba sunan garin saba daga ƙasar yaman ya samu wata mace wacce take da mulkin da ya kai ya kawo tana da kuma gadon mulki na gani na isa na fankama na alfahari ya ce to amma ba duwannan ba ne ma matsala matsala ita ce wajattu hawa ƙaumaha yasjuduna bishamsi min dunillah ya ce inda matsalar take ya kai annabin Allah Sulaiman wannan mata da na je basarakiya na je na tadda sarauniya na tadda ita ita da mutanenta yasjuduna lishamsi suna bautawa rana suna sujjadawa rana suna tabarruki ga rana suna neman biyan bukata gurin rana min dunillah kuma bayan Allah subhanahu wataala sun ajiye Allah subhanahu wataala a gefe to ta yaya hakan ya faru wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan yake kawata musu wannan aikin cewa ba aikin da ya kai shi shine ya kai makwara shi ya kai iyaka shine mai kullewa wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu to haka shaytan yake duk wani aikin sako zai zo yana kawata wa mutane yana nuna ba aikin da ya kai shi a duniya je kaka aikata shi to kaga anan gurin mutum zai yaki da bangarori guda biyu ne wannan yakin kuma ba karamin wahala yake da shi ba wanda ya yi nasara to ana kiransa mai haƙuri za ka yi yaƙi da ranka mai ingi za ka ka saba Allah sannan za ka yi yaƙi da shaidan mai ƙawata maka aikin sabo saba Allah subhanahu wata to wannan nau'i na biyu kenan da malamai suka ambata na haƙuri nau'i na uku wannan shine yake da alaƙa da topic ɗin kai tsaye shine as-sabru ala aqdarin lahil mu'lima yin hakuri akan kaddarorin Allah subhanahu wata'ala masu radadi mun san kaddara Allah subhanahu wata'ala kashi biyu akwai mai dadi wacce rai take so akwai kuma mai radadi wacce rai bata so dole ne dan adam zai rayu da waɗannan abubuwa guda biyu da mai dadi da mara dadi dole zaka akwai zama lafiya akwai rashin aminci wato akwai zama cikin aminci akwai kuma zama cikin rashin aminci akwai zama cikin koshi akwai yunwa akwai koshi akwai yunwa akwai hutu akwai wahala da gajiya akwai wadata akwai talauci kaga rai tana son wadata ba ta son talauci rai tana son aminci ba ta son firgici da tashin hankali rai tana son koshi ba ta son yunwa akwai farin ciki akwai bakin ciki rai tana son farin ciki batta son bakin ciki kuma dole mutum ya rayu tsakanin waɗannan dole ka rayu tsakanin farin ciki da bakin ciki tsakanin wadata da talauci tsakanin koshi da yunwa tsakanin samu da rashi tsakanin lafiya da rashin lafiya dole mutum ya rayu a tsakanin waɗannan ɓangarori tsakanin asara da riba a ci riba a yi asara a samu kwanciya hankali a samu tashin hankali a samu rayuwa a samu mutuwa a samu karuwa a samu raguwa dole dan adam yana rayuwa tsakanin waɗannan bangarori to zaka tarar wanda rai ta fi so shine a ce mutum ya zama koyaushe yana zaune lafiya sannan kuma koyaushe yana cikin koshi yana cikin walwala yana cikin wadata yana cikin farin ciki yana cikin samu yana cikin lafiya yana cikin riba yana da daɗin rayuwa da ƙaruwa da ci gaba da haɓaka amma kishiyoyin waɗannan rai ba ta son su to tun da rai ba ta son su idan suka samu rai mutum ya dajirce ya yi haƙuri ya danda zuciyarsa to wannan za a kira shi mai haƙuri Allah kuma ya tabbatar mana a cikin alƙur'ani cewa dole dole zai jarrabe mu da waɗannan abubuwa ko muna so ko ban masu wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wat thamarati wa bashiris sabirin Allah ya ce ko tantama babu la nabulu wannakum Allah ya karfafi maganarsa da abubuwan karfafawa guda biyu ga lamun dinnan lamun harafi ne da ake karfafan magana da shi a larabci sannan ga nunun da ake kiranta nunun taukid nunun na karfafa magana to Allah ya karfafa maganarsa da abubuwan karfafawa a larabci guda biyu wanda ke tabbatar mana cewa la mahalata la budda ba makawa waɗannan abubuwan sai sun same mu a rayuwa lanabulu wannakum bi shay'in min al-khawf Allah ya ce ko tantama babu ko shakka babu za mu jarrabe ku da wani abu na daga tsoro kenan ba duka tsoron Allah zai jarrabe mu da shi ba imamu sa'idi a cikin tafsirinsa ya ce da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu da tsoro gaba ɗaya da duk mun halaka da duk duniyar nan ba kowa amma abin da Allah zai jarrabe mu da shi na daga tsoro wani percentage ne da bai taka kara karya ba bai fi a ce 10 over 100 ba yanzu abubuwan da za mu yi taji yana faruwa na rashin aminci an ɗauke wance ‘yan bindiga daɗi sun dira a gari kaza ‘yan kidnapper sun yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza duka-duka wannan bai fi wani kaso da bai taka kara karya ba cikin firgici da Allah ke jarraban bayi da shi shine bishayin min alkhawfi na daga tsoro rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali Allah zai jarrabe mu da shi kaga ba wanda yake son rashin zaman lafiya ko akwai anan in akwai ya daga hannu da shi babu kowa yana son zaman lafiya ba wanda baya so to Allah zai jarrabe mu da wannan na farko ke na biyu wal ju'i Allah madaukakin sarki zai jarrabe mu da da yunwa kuma muna gani ko ba haka ba yanzu kwanan masara ya tafi dubu ɗaya da ɗari kaga wannan duk nau'i ne na jarraba ta Allah ga ga yunwa babban kwano ke karamin kwano kuma 600 wani gurin har 650 a yanzu dai idan kana duba abinci da talaka zai ci babu mai karamin kuɗi dama za ka iya cewa masara gero dawa garin kwaki yanzu duka sun haura zuwa daya duka sun tafi kenan dai talaka yanzu in dai abinci ne babu abincin da yake da dan kudinsa ga wannan ya shiga karkashin waljui jarrabawar da Allah madaukakin sarki zai yi wa bayi ta yunwa wasu malamai suka ce zai shiga karkashin jarrabawa ta yunwa fari gaskiya yanzu muna fama da fari ba iya zama arewa ba iya azare ba bauchi ba ko ina zaka ji ana kukan rashin ruwan sama an yi shuka shuka ya fito amma ruwan sama baya ruwa sai a yi hadiri a yi hadiri sai a yayyafa sai ya wasu haka duk wani nau'i ne na mai jarrabawa ta yunwa saboda abincin da ake nomawa ai da shi ake gusar da yunwa to yanzu abincin bai samu ba ko kuma sai an noma abincin sai ka ga abincin an wayi gari ko ruwa ya yi yawa ya zo ya lalata abincin kamar abin da ya faru a bara ruwan ya yi yawa ya zo bata abincin kaga duk wannan jarrabawai ne na Allah madaukakin sarki da yake yi wa bayi a bangaren abinci ko kuma an yi shukan ruwan ya samu amfanin yayi kyau sai makiyaya su zo su cinye da dabbobi wannan ya faru da yawa bara makiyaya da shanayensu sai su zo su afkawa gona su tada ita a aiki a dare daya kaga duk wannan ya shiga karkashin jarrabawa da Allah madaukakin sarki zai wa bayi ta ta yunwa wal ju'i wa naqsun min al amwal da kuma tawaya na dukiya zai shiga karkashin tawaya na dukiya rashin balu na dukiya din ga kudin amma ba shi da kima kana da naira dubu biyar a hannunka dan tafa ne kawai za ka yi tafanin ma baka kammala ba sai ka nemi naira ɗari a hannunka ka rasa kudin kuma ga wahalar samuwa wa naqsun min al-amwali wal anfusi da kuma tawaya na rayuka tawaya na rayuka bangarori guda biyu ko rashe rashe ai ta mutuwa ai ta mutuwa ko kuma rashin lafiya irin su malaria ko annoba da take shigowa kamar yadda muke ji cewa ta ta ta afkoko a makarantun primary anan wannan yana cikin jarrabawa da Allah madaukakin sarki ke yi wa bayi wal anfusi wat thamarat da kuma kayan marmari zai shiga karkashin kayan marmari kayan gwari irin su tattasai irin su tumatir irin su tarugu ai yanzu sun yi wahala tattasai na naira ɗari sai ka ga bai fi kwaya uku uku ba ɗan ƙananu wanda ya shiga karkashin watlamarat to wannan nau'i na uku kenan cikin nau'uka na haƙuri wanda idan suka faru gabawa bawa ya zamanto mai haƙuri a waɗannan ɓangarori guda uku ta wannan ko shakka babu za a kira shi mai istikama ina fata mun fahimci wannan bayani da kyau kenan wanda ya siffanta da waɗannan siffofi guda uku ko ya zamanto waɗannan nau'uka na haƙuri guda uku sun tattaru a tare da shi ta wannan ko shakka babu mutum ne wanda za a kira shi mai istikama to a gurguje ‘yan uwa musulmi wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki na tsadan farashi na abubuwa da ƙarancin abin hannu da kuma yunwa tabbas akwai yunwa cikin al'umma ba kanmu farau ba ba kanmu farau ba ba a kanmu aka fara al'ummun da suka gabace mu waɗanda suka fi mu alkairi Allah jarrabe su da irin waɗannan jarrabawoyi mu koma zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa Allah ya jarrabe su da yunwa Allah ya jarrabe su da rashi fatara talauci Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da ita amma hakan bai girgiza su ba hakan bai kau da su akan tafarkin musulunci ba hakan bai canja musu tunaninsu ba hakan bai canja musu ɗabi'unsu ba Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe su ta fiskar yunwa misalai da dama sun tabbatar da haka hatta shi karan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa sai a yi sati wata ba a ɗora tukunya ba amma hankalinsa a kwance ba shi da damuwa zai zo ya karantar da sahabbansa a masallaci ya wuni tare da su mai bukata ya zo annabi ya biya masa bukatarsa mara lafiya annabi ya je ya gaishe shi an yi husuma guri kaza annabi ya je ya raba ya yi hukunci ya raba gardama alhali gidansa ba abin da za a ci hadisi ya inganta wanda imamu ahmad ya fidda shi cikin musnad ɗinsa da sanadi wanda yake mai kyau hadisin da aka samo daga ummuna aisha allah ya daidaita bukhari da muslim ma sun fidda hadisin cikin sahihansu aisha take gaya wa ɗan ‘yar uwarta urwatu bin zubair a zubair bin al'awwam mijin ‘yar uwar aisha ne asma'u ita aisha binta abubakar asma'u binta abubakar ya da kanwat duk da uwa kowa da tata amma kuma ubansu ɗaya da aisha da asma'u babansu ɗaya shine abubakar to ita asma'u ita ta haifi urwatu bin zubair aisha take gaya wa urwa ɗan zubair cewa ya kai ɗan ‘yar uwata mukan zauna tsawon watanni guda biyu ba a ɗora tukunya a gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ɗora tukunya don a dafa abinci suna yin watanni biyu cur ba a ɗora tukunya a gidan annabi ba sallallahu Alaihi wasallam sai ke mamaki tunda an san bisa al'ada da fitara da Allah maɗaukacin sarki ya halicci bawa a kai mutum cin abinci yana taimaka masa wajen rayuwa sai ke cewa to da me kuke rayuwa in ba a ɗora tukunya a dafa abinci ya kala ya umata tun da uwar mahaifiyarsa ce da me kuke rayuwa sai ta ce suna rayuwa da baƙaƙen abubuwa guda biyu da ruwa da dabino shine kawai abincin nasu idan suka ci dabino sai su kora da ruwa shi kenan sai da suka share wata biyu tambaye ku a duniya kakaf da mutanen da suka mutu da mu da muke raye da wanda za su zo bayanmu akwai wanda ya kai annabi matsayi gurin Allah babu har annabawa kakaf ba annabin da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ana sayyidu walade adamu wala fakhara ni ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ban faɗi hakan dan alfahari ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama mutane za su zaga kan annaba da suke ga suna da kima suna da daraja dan su nema musu ceto gun Allah duk su ba da uzuri su ce ba za mu iya ba sai an je gun annabi sai ce ni ne zan iya zai je faɗi gaban al'arshin Allah subhanahu wata'ala ya yi sujjada Allah maɗaukakin sarki ya ce irfa ra'asak wa ƙulyusma wa saltu'uta washfatu shaffa Allah maɗaukakin sarki ya ce ta da kanka ya muhammadu faɗi abin da kake so za a saurare ka roƙi za a amsa maka nemi ceto an baka shi kaɗai zai iya wannan ranar tashin alkiyama sannan za a ba shi tuta ta godiya kowa zai zo ya tsaya karkashin tutan har annabi adam alaihi salam babanmu gaba daya ka ba wanda ya kai shi matsayi a gurin Allah maji dadin Allah ne yace inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila yace Allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin masoyi na karshe kamar yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin masoyi na karshe inji annabi sallallahu alaihi wasallam to amma tare da haka a gidansa ana wata biyu ba a dora tukunya akan murhu don dafa abinci ba wani kuma yau kwana uku zai yi ba a dora tukunya a kan murhu a gidansa ba zai ta tsaga masallata yana kokawa yana kai karan Allah gurin mutane kai karan Allah ne wannan gurin mutane tunda Allah shi ya hukunta ma wannan yanayi yan uwa yau kwana na uku ba a dora tukunya a gidana ba a taimaka min da gari ko garin kwaki wannan kana ko ka Allah kake yi a gurin mutane annabi baya haka daga shi har sahabbansa gaba ɗayansu ba su haka suna sallama wa hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya musu yau in akwai wanda ya cancanta a bashi duniya gaba ɗaya baya annabi sai dai Allah bai ɗauki duniya a bakin komai ba abu huraira an samo hadisi hadisi daga gare shi yake cewa ma kana lana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'amun illa al-aswadayn yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da abinci da ya wuce bakatan abubuwa guda biyu at-tamr wal ma zamanin annabi shine abincin mu me yasa ya zama abincin su saboda ba su da wani abinci banda shi saboda yanayi na talauci da yanayi na rashi da suke fama da shi wani abu da zai ƙara fito ma da wannan gabar ɗan uwa musulmi hadisi ne da bukhari da musulmi suka fidda shi cikin sahihansu hadisin abu huraira allah yarda da shi abu huraira yake ba da labari cewa yakan wuni ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni ya kwana bai sa wani abu a bakinsa ba da nufin ya ci abinci wani lokaci zai je kwanta a kan cikinsa ko zai ɗan ji dama-dama saboda yunwa abu huraira wanda ake cewa duk cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi yawan hadisan annabi ya haddace sama da hadisai dubu biyar ni da kai mun haddace hadisai goma ga abu huraira ya haddace sama da hadisai dubu biyar amma zai wuni ya kwana bai ci ba kuma hankalinsa a kwance zai ɗauko dutse sa a cikinsa ya ɗaure saboda yunwa ya ce wata rana yunwa ta matse shi ta dame shi ya shiga halin niyasu ya ce sai ya ɗauki dutse sai sa a cikinsa ya ɗaure sai zo ya tsaya a hanyar da sahabban annabi suke bi in za su koma gida an idar da sallah a masallacin annabi ya ce dalilin da ya sa ya zo ya tsaya fatan ko zai samu wani cikin sahabban annabi ya ɗauke shi ce abu huraira zo mu je ka ci tuwo a gidana su ba sa roƙo sahabban annabi ba sa roƙo saboda roƙo ba alheri ba ne ga mumini duk yanayin da suka samu kansu ciki ba sa roƙo mu ne a yau da ka ɗan ji dugu dugu dugu sai ka je ana idan da sallah sai ka tashi kana roƙo su ba sa haka ya rasa yadda zai yi saboda yunwa kuma ba shi da dalilin abinci kusa ko nesa shine sai je tsaya hanyar da sahabban annabi suke bi in za su koma gidajensu in an tashi daga majalisi masallacin annabi ya ce ina tsaye ina tsaye can sai ga abubakar ya zo sai na masa sallama ya amsa ya ce sai na tambaye shi ma'anar wata aya ba wai don ina so ya mun bayani ba na san ma'anar aya a kawai in na tambaye shi watakil bayan ya gama zai ce abu huraira mu karasa gida mana mu je ka ci abinci ya ce dalilin da ya sa na masa tambayar ke saboda yunwa da take addaba ta ya ce abubakar ya zauna ya mun sharhin ayan sosai ya kada kansa ya tafi bai gane ba kenan bai gane da ya gane zai iya daukar sistira ya ce sai na ci gaba da tsayawa da ina jira wani ma ya zo ko zai dauke ni mu tafi gidansa ya kai ni in ci abinci saboda ba ni da dalilin abinci in ji abu huraira ya ce can sai ga umar ya taho na ce alhamdulillah ya ce umar ya karaso na masa sallama shi ma sai na tambaye shi sharhin wata aya ba wai don ban san ma'ana ayar ba na sani amma fatar ya ɗauke ni ya kai ni gidansa in ci abinci umar ya mun bayani dalla-dalla amma sai kaɗa kansa ya ta ya ce can yau ni abu huraira ya rai zan yi ya ce ina tsaye ina tsaye can sai ga manzan Allah abul kasim sallallahu alaihi wasallam manzan Allah na daban ne ya ce sai ga manzan Allah ya taho ya ce manzan Allah yana kallo na ya gane me bukata tun ma kafin na yi magana shi yasa na ce manzan Allah na daban ne bai wadda Allah ya masa bai yi wa kowa ba a duniya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon fiskata ya gane matsalata ba ni na bashi labari ba ba ni na ce masa ga bukata ta baya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam kai abin da yace min sai yace abahirri baban kulya ko kulya ake cewa ko kyanwa Hausa tana kyanwa da ana faɗi wasu su ce mage wasu su ce kulya wasu su ce kyanwa wasu su ce turwa turwa ko na huzuru namiji huzuru wa mace hausa ce yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bahir ne sai na ce labbai ka ya rasu sai ce zo bai ƙara komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zo mu tafi sai na bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka je sai ya shiga gida ni kuma sai na tsaya a kofa can sai ya fito sai ya ce shigo mana abin gobe kenan ya shiga ya sanar da mata su gyara su ba shi guri zai shigo da bako abu huraira ya shiga annabi ya shiga gida sai samu nono bai ma san da nonon ba an kawo nono ya tambayi iyalansa wannan fa suka ce wani ne ya kawo maka kyauta ko kuma wance ce ta kawo maka kyauta inda annabi shi ma san gidansa ba abinci amma da ya san kafa Allah da yawa ka san da a ce muna tawakkali da ba za mu na kwana da wahala ba haka annabi ya ce lau annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr taghdu khimasan taghdu khimasan wa taruhu bitana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce kuna tawakkali kamar yadda tsuntsu ke tawakkali tsuntsu zai dawo gidansa ba shi da abinci ba shi da dalilinsa ko dumami ba shi da shi da zai ci gobe da safe zai baccinsa kuma hankalinsa kwance ba shi da wata damuwa ba shi da damuwar gobe ina tashi da safe ina zan samu abin karin kumallo ina zan samu abincin rana duk tsuntsu ba wannan tunanin zai baccinsa iya son ransa ya tashi kuma hankalinsa kwance ba shi da wata damuwa in ya fita kuma ya san Allah zai azurta shi zai je kuma sai kaga ya dawo bulbul yana da wahala tsuntsu ya je ya dawo da yunwa saboda ya san arzikinsa na gurin Allah subhanahu wataala to annabi ya zo ya tadda nono a gida ya tambayi matansa suka ce wani ne kawo maka kyauta sai ɗauko nono a cikin ɗan ƙoƙo cikin ɗan ƙwarya sai fito da shi abu huraira yana ta murna ya ga nono dama yunwa yake ji kamar ya ci babu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ajiye nono sai ce abu huraira je ka kira ahalus suffa sai abu huraira ya turus mun san ahalus suffa su ne mutanen da suke zaune a masallaci ba su da cin yau balle na gobe ba abin da suka sa gaba sai haddan ƙur'ani da haddan hadisan annabi da ɗaukan ilimi gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai kuma in za a fita yaƙi a fita da su in ga kenan wannan suna bukatan agaji da taimako kaman ka ɗauka ɗalibai yanzu ɗalibi ai galibi za ka tarar ɗalibai ba su da source of income ko shi yasa galibi haka tara ɗalibi miskini ne dole sai akwai mai kula da shi ko mai ɗaukar ɗawainiyarsa to haka suke ɗalibai ne na makarantar manzan Allah kawai haddace ƙur'ani suke da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce abu huraira je ka kira su su kuma ba mutum ɗaya ba ba biyu ba ba goma suna da yawa abu huraira sai ya yi turus murna ta koma ciki yana murna yanzu ya samu abinci amma kuma za a sa masa rani yake cewa yanzu wannan dan nono a ransa yake faɗi ba wa annabi ba yace yanzu wannan dan nono da bai fini Abu Hurairah in shin ba annabi yace in je in kira mutanen da sun fi goma in suka zo ya zamu yi da wannan dan nonon yace to amma in annabi yayi umarni dole mutum ya je ya aiwatar da umarnin annabi ya shiga masallaci yace ku zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran suka kado kansu suka taho suka nemi izini shiga gidan annabi aka ba su dama mu duba mu ga yadda annabi ke hidimtawa al'umma annabi damuwarsa al'umma mu yanzu a yau ramin kura ce daga ke sai 'ya'yanki duk wanda ya samu shi kenan daga shi sai iyalansa bai damu da makwabcinsa ba amma annabi damuwansa sahabbansa sun ci sun koshi sai ma sun ci sun koshi annabi yake ci hali irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake so mu kamanceceniya da shi ahlus sufa aka musu izini suka shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce abu huraira ɗauki nonon nan ka ba su su sha abu huraira ya ce to ni kuma ba a ransa ba wai ya gaya annabi ba ya ɗauka ya ba wannan ya sha ya koshi sai ya yi mamaki nonon da yake ga shi kaɗai zai tada shi a aiki ya ba wannan shi ma ya sha ya koshi ya ba wannan shi ma ya sha ya koshi ya ba duk sai da ya zage su mutum kusan ashirin sai da suka sha ɗamɗam suka koshi nonon kuma da yake ga shi kadai ma zai shanye bai koshi ba sai annabi ya ce duk sun sha abu huraira ya ce ya rasulallah duk sun sha yanzu saurani da kai ce saurani da kai ya manzan allah ya ce to zauna ka sha ya zauna ya sha ya sha ya sha ya koshi sai annabi ya ce ƙara dai ya ƙara ya ƙara ya sha annabi ya ce ƙara dai ya sha ya sha ya ce ƙara dai ya sha rasulallah ba gurin da zan sa da kuma yana ga kamar nonon nan fa za a zo a sa masa rani annabi ya ce ka koshe ce na koshe ce to ba ni sauran sai annabi ya karbi sauran ya shan kun ga za mu fahimci mu'ujiza ta annabi ko nonon da bai fi mutum ɗaya ya sha ba sai ga shi mutum sama da ashirin sun sha kuma duk sun koshi to wannan me za mu ɗauka ƙarƙashin wannan gabar sun rayu rayuwa ta kunci amma wannan rayuwar ba ta girgiza su ba a kan imaninsu wannan shi ake kira alistikama mutum ya zamanto duk kunci da ya samu kansa ciki duk wahala da ya samu kansa ciki kafarsa ba za ta goce ba yana nan ɗoɗar kan ɗa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana mai kyautata zato wa Allah maɗaukakin sarki saboda Allah da ya halice ka ba zai cutar da kai ba Allah yana son mu yanda Allah yake son mu yafi yanda mu muke son kanmu yanda muke son kawunan mu bai kai yanda Allah madaukakin sarki yake son mu ba Allah yana tausayin mu yanda muke tausayin kawunan mu yanda iyayen mu suke tausayin mu da matan mu bai kai yanda Allah madaukakin sarki yake tausayin mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana cewa Allah ya halicci tausayi guda ɗari sai ya jeho guda ɗaya cikin ɗari cikin halittunsa in aka ce halittunsa ba iya mutane ba ne mun san mutane akwai tausayi tsakanin uwa da ɗa tsakanin uba da ɗa tsakanin miji da mata tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa sawa'un na jini ko kuma na musulunci sannan in mun koma cikin dabbobi ai akwai tausayi da ga tinkiya tana tausayin ɗanta kaza tana tausayin ɗanta haka cikin kwari akwai tausayi cikin aljanu akwai tausayi to a tausayi ɗayan nan ne duka aka raba tsakanin mutane dabbobi tsuntsaye kwari aljanu sauran 99 kuma allah bashi yana yi wa halittunsa kun gane kwatancan nan ka kenan duk yanda kake tausayin kanka allah ya fi ka tausayin kanka saboda haka allah subhanahu wata'ala ba zai maka hukuba ba Allah subhanahu wata'ala ba zai gana maka azaba ba duk abin da kaga Allah maka akwai hikima ka fahimce ta ko baka fahimce ta ba ina fata mun fahimci wannan gabar to Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah sannan suka tsayu akan haka wato aka samu istiqama tare da su fala khawfun alaihim wala hum yahzanun irin waɗannan babu tsoro a tattare da su a rayuwarsu ta duniya sannan kuma babu bakin ciki tare da su ranar gobe kiyama Abu Amr Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi Allah yarda da shi ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu manzan Allah ya ce ya rasulallah ka gaya mun kalma kwaya ɗaya a cikin addini wacce za ta amfane ni bayan kai ba zan ƙara tambayan wani ba annabi ya ce masa ka ce amantu billahi sun mastaƙim ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsaya kan imanin ɗodar kar wani abu ya canja ka kar wani abu ya girgiza ka wahala kar ya canja ka daɗi kar ya canja ka duk daɗi duk wahala kana nan kan imani ka wannan shi ake kira ne istikama mutum ya zama ya tsayu kan addini duk yanda ya samu kansa cikin walwala duk yanda ya samu kansa cikin daɗi ba zai canja ba ya tsayu kan addini duk yanda ya samu jarrabawa na rayuwa ba zai canja ba wannan ita ake kira istikama wanda idan kana duba rayuwar magabata zaka ga ta bayyana sosai istikaman nan an same ta sosai a tare da su mutane nan da suke suka tsaya suka tabbatu digadigansu suka kafu akan addinin Allah subhanahu wataala duk jarrabawar da za ta zo musu ba ta girgiza su kai ma haka ake so a yau ka zama duk jarrabawar da za ka samu a rayuwa na hauhawan farashi na abinci kar ya taɓa imaninka wannan shine istiqama duk jarrabawar da za a samu a rayuwa na tsadan man fetur kar ya taɓa imaninka ta ɓangarori daban-daban wannan shine musulunci muna da misalai a wannan gabar na magabata waɗanda sun samu jarrabawoyi daban-daban a rayuwa amma bai girgiza su ba kan addini mu ɗau misali na farko a wannan gabar ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda ɗazu ambatansa ya gabata urwatu bin zubair ai mun ambace shi ɗazu ko muka ce urwatu bin zubair ɗan ‘yar uwar aisha asma'u binta abubakar shi kuma urwa ɗan zubair yana cikin manyan tabi'an musulunci masu ibada masu ilimi masu addini to bari mu ji abin da ya faru da shi na jarrabawar da ya samu a rayuwa wacce kuma ko kaɗan ba ta girgiza shi ta kau da shi daga turbar da yake ba haka mu ma ake so mu zama duk jarrabawar da za ka samu a rayuwa ka tsayu kan addini insha Allahu inna ma'al usri yusra duk abin da yayi kunci za a samu sauki komin nisan dutse kasa zai fada duk yadda rayuwa ta kai ga kunci akwai sauki na zuwa daga gurin Allah subhanahu wataala kai dai ka rike addinin ka Urwa ɗan Zubair yana zaune a garin Madina sai kalifa na wancan zamani wanda ake kiransa Al-Walid bin Abdul Malik kalifa ne cikin kalifofin daular Banu Umayya sai ya nemi Urwa ya zo gare shi yana son ganinsa ya zo gare shi shi kuma ina yake da zama shi kalifa Urwa muka ce yana zaune a Madina shi kuma kalifa yana zaune a Dimashq Dimashq nan ne headquarter daular Umayyawa nan ne headquarter daular Umayya ana gane bayani mun san zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sanda Annabi yake raye shine jagora na al'umma lokacin da Annabi yake raye yake jagorantar al'umma headquarter ta musulunci tana Madina tunda anan Annabi ya kafa headquarters bayan Annabi ya koma ga Allah subhanahu wataala kalifofinsa guda hudu da suka zo abubakar umar uthman aliyu su ne ake kira khulafa'ur rashidun kalifofin annabi guda hudu shiryayyu to zamanin abubakar da umar da uthman headquarter musulunci tana madina amma zamanin sayyidina aliyu headquarter musulunci ta tashi daga madina ta koma yankin iraki a kufa headquarter musulunci ta koma yankin iraki a kufa saboda rashin fahimta da aka samu a wancan lokaci to bayan saidina aliyu ya ya koma ga allah sai zama daular da ta biyo bayan ta kula fa'ur rashidun ita ce daular banu umayya ita kuma ta fara da saidina muawiya ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi alwalid bin abdulmalik yana cikin kalifofin daular banu umayya headquarters su kuma dimashq yankin sham a wancan lokaci yankin sham akwai dimashq akwai siriya akwai jordan waɗannan garuruwa su ake cewa sham to dimashq nan ne headquarter na musulunci a zamanin daular banu umayya to shi alwalid bin abdulmalik yana zaune a dimashq sai ya aika wa urwa ɗan zubair tunda babban malami ne shi kuma matsayinsa na jagora yana so ya gana da malami watakila akwai shawarin da yake so ji daga gurin malamin nan saboda a baya ana tafiya kafada da kafada tsakanin gwamnati da malamai ne kamar yadda yanzu in kun kalli saudiya za ku ga haka ake tafiya kafada da kafada tsakanin gwamnati da malamai galibi za ka tarar ga kujeran sarki ga kujeran muftil am malamai in an tashi abubuwa galibin abubuwa akan shawarce su to haka ne wancan zamani ya aika urwa ɗan zubair ya zo yana son gane su urwa da ya tashi sai ya ɗauki ɗansa guda ɗaya wanda ya fi so cikin 'ya'yansa guda bakwai yana da 'ya'ya guda bakwai sai ya ɗauki wanda ya fi so suka kama hanyar dimashq daga garin madina mun san su tafiye-tafiyensu a wancan zamani ba kamar yanzu ba ne yanzu ana tafiye-tafiye a jirage galibi ƙasa zuwa ƙasa mafi karanci kuma a mota su kuma a baya ana tafiye-tafiye kan raƙuma kan dawaki kan jakuna wasu ma a ƙasa komin nisan guri to shi ne kama hanyarsa ta tafiya dimash zai amsa kiran khalifa gabanin ya isa sai daji ya kama shi mun san daji ita ake cewa kansa ta kama shi a kafarsa kafin ya isa dimashq da kyar ya samu ya isa ya isa khalifa ya gan shi bayan da yake baya iya mata ka kafa kafarsa ta hagu sai aka gayyato likitoci khalifa ya sa a gayyato likitoci ƙwararru likitoci suka zo suka kalli kafar suka kalli kafar aka auna aka auna aka ce kai wannan fahawa take in an barta za ta shiga ta masalahani wata kilma ta yi sanadinsa abin da ya fi dacewa a yanke daga gwiwa a yanke kafar tasa daga gwiwa in aka yanke to shi kenan can da ta kama sai a yadda shi nan kuma ba ta riga ta hau ba ba ta hau saman gwiwa to yanzu ya za a yi a yanke wannan kafar sai suka ce dabara ɗaya ce a ba shi giya ya kwankwada idan ya kwankwaɗi giya hankalinsa zai tafi in hankalinsa ya tafi za a iya yanke kafan ba tare da ya sani ba amma yana cikin hankalinsa watakil ba zai iya tsayuwa ba saboda akwai raɗaɗi akwai zafi kaga yanzu giyar a yanzu ita ce kamar za ta zama a madadin anesthesia ko in an zo tiyata suka ce to ga giya ka sha ya ce wu in sha giya abinda allah ya haramta ya ce a'a ba zan sha ba wallahi suka ce to in baka sha giya ba ya za a yi ya za a yi mu yanke saboda sai ka sha giyan ne ka rasa tunaninka da hankalinka in ka rasa tunaninka da hankalinka nan za a yanke ma baka san an yanke ba ya ce to ta za a yi in sha giya alhali Allah ya haramta ta cikin littafinsa sai suka ce to ya za mu yi in baka sha ba sai ce ina da dabara akwai yanda za a suka ce to ya za a yi ya ce yanzu ku bari zan yi alwala kun ga wannan zai nuna muku cewar duk jarrabawan da suka samu kansu ciki ba ta kau da su daga kan addini wannan ita ake kira istiqama ya ce ku bari gashi yana cikin jarraba amma yana batun mai alwala ya ce ku bari zan yi alwala idan na shiga sallah sai ku yi aikinku kun gane bayanin su idan sun shiga sallah ajiye komai suke a gefe su fuskanci sallarsu ko me ake baya gabansu ba za ma su san me ake ba saboda haka yanzu yana ga in ya shiga sallah duk abin da za su yi ma ba zai ji ba saboda sallarsa ya sa gabansa alladhina hum fi salatihim khashi'un wanda aka rasa a yau wani zai fara tunanin gonarsa a akuyarsa ɗazu ba da sai da aka shiga sallah fa ɗazu ya fito a shi ma bai sa mata ruwa ba fa an shiga sallah a nan ne zai fara taɗi da zuciyarsa ni mashin ɗina ku da na ajiye na kulle kan kuwa ana cikin sallah sai a yi sallah a idan bai san wace sura da wace sura liman ya karanta akwai wata ƙissa duk da karta cinye mana lokacinmu mu haƙura da ita tana da alaka da kushu'i mubatta tunda ba akanta muke almuhim shi dai urwa dan zubair yace in ya shiga sallah za su iya yin aikin su shikenan suka ce to yi alwala ka shiga sallah ya yi alwala ya shiga sallah sai aka zo da aka zo da kibiya da wuka aka soka ƙasan gwiwarsa aka ɗora wukan aka datse ƙafa yana ta sallarsa jini na ta kwaranya ko a jikinsa kamar ba abin da ya faru to yadda suka ga jinin yana ta malala suka ga injinin ya ci gaba da zuba za a rasa jini a jikinsa kuma za a rasa shi sai aka je aka soyo mai saboda zamanin can ci gaban ga irin na yanzu ba aka je aka soyo man gyada tafashashe wanda in aka sa a gurin zai tsaida zuban jinin da aka zo sai aka sa man gyadan to man gyadan kuma da aka sa tunda an yanka guri jini ne ke zuba a zo da tafashashen man gyada a sa kake tsammani abin zai kasance shi dai sallar sai yake ta yi har ya suma bai ma sani bai faɗi ya suma tunda zafi ne kan zafi ga zafin yanka duk shi baya jin zafin hankalinsa yana kan sallarsa ga zafin tafashashen mai duk kuma baya ji har ma ya suma shi bai sani ba can da ya farfado sai aka zo da wani labari ɗansa da ya zo da shi ya fita kallon dawaki na kalifa suna sukuwa wani ya kuskure shi ya taka shi ya mutu ɗansa da ya fi so kun san da zai fito daga madina ‘ya'yansa bakwai ya ɗauko ɗan da ya fi so ya taho da shi to shi yana nan ana ƙoƙarin yi masa wannan aikin can kuma ga shi doki ya taka ɗansa ya mutu sai aka zo masa da labari mutane ma suna ta tunanin ya za su yi su isan masa da wannan labari ga halin da yake ciki ga yanayin da yake ciki sai aka ce ba wanda zai isar masa zai iya isar masa da wannan labari sai khalifa abdulmalik alwalid bin abdulmalik khalifa ya shiga gare shi lokacin ya farfado ya idar da sallarsa sai ke ce masa ina jajanta maka al'amarin da ya faru da kai na yanke kafanka da aka yi sai ce Allahumma lakal hamd ya ce godiya ta tabbata ga Allah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai mu din ma dama daga Allah muke Allah ne halice mu kuma gare shi zamu koma sai ce ina maka ta'aziyar rashin dan aka kaji kaji kaji kaji abin da ya faru mun san me ya sake cewa sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ji tsayayyen mutum akan addini zuciyarsa ba ta taɓu ba zuciyarsa ba ta girgiza ba gashi an yanke kafansa har su ma yi kafarsa an yanke ta ya suma ga ɗansa doki ya taka shi ya mutu kuma ɗan da ya fi so cikin 'ya'yansa sai ce wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya ce a aƙani saba wa a kada wahidan ya ce to ai allah shi yana da girman kyauta yana da girman falala yana da yalwan rahama ya Allah mai kyauta ne yaya bakwai fa bani cikin bakwai ɗaya kawai ya ka ya ban mun shida Allah na gode ma da shidan da ka ban mu zuciyarsa bata tabu ba hankalinsa bai dagu ba bai hawan jini ba yanzu akwai akwai akwai akwai wata cuta da ta zama ruwan dare duk da kamar ana cewa tafi yawa a cikin mata cutar damuwa ta fi yawa cikin mata me yake kawo irin waɗannan ka ji an cewa cewa ne yana da ciwon zuciya a'a wani yana da hawan jini a'a wance tana da cutar damuwa akwai karancin tawakkali ko alamu dai akwai ya ce gaɓoɓin nan da kuke gani na ƙwaya hudu allah ya ban to ya karɓi ɗaya me ya ragu gare ni ya bar muku alhamdulillah na gode allah ukun ma da ya bar mun na gode masa ita ma falala ce mai girma to a wannan daren da aka yi masa wannan aikin tsayuwar darensa bai saba ba sai da yi tsayuwar darensa bai ce a hadikan yau an yanke kafa ba halin yin tsayuwar daren a ya tashi ya yi tsayuwar darensa sai aka ɗauko bahu aka sanya kafar tasa cikin bahu sai aka zo da kafar gabansa a ji me zai ce sai kalli kafar sai ke cewa inna allaha ya alamu an nima mashaitu biki ila ma'asiyatin qat ya ce allah maɗaukacin sarki ya san cewar ke wannan kafa da aka yanke ki daga gare ni ban taɓa taka da ke na je gurin sako ba ni kuma nima zan shaida kan haka ya allah ka haɗa ni da sura nan gobe kiyama suwa da ɗansa da doki ya taka da ƙafasa ya tashi da su ranar gobe kiyama a cikin aljanna to kun ga wannan misali ne babba cikin misalai da za su nuna mana yadda magabata suke rungumar ibtila'i da ke zuwa musu sannan kuma ibtila'i da jarraba baya girgiza musu imaninsu baya kau da su daga kan addini akwai wani misali ko misali na biyu duk da ana nuna mun lokaci ya kure amma dai za mu karanta misalin nan ko mu tsallake shi ina ga mu tsallake shi ko bari mu karanta ko a gurguje mun taba jin abu kilaba akwai da ya taba jin abu kilaba abu kilaba tabi'i ne cikin tabi'an musulunci yana cikin ɗaliban ibnu abbas amin san ibnu abbas kan kowa ya san shi anan sahabin annabi ko sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas babban masanin tafsirin alqur'ani masanin hadisan annabi dan babban annabi to abu kilaba yana cikin ɗaliban ibn abbas wannan kissar da shi ta faru wani daga cikin magabata ana ce masa abdullahi ibn muhammad ya ce ya fita don ɗaukaka kalma allah wata rana sai har tafiya ta kai shiga gaɓar kogi da ya isa gaɓar kogi sai ya hango wani tanti a gangare a wannan gaɓar kogin ya gangara ya ga tantin nan ko mutane ne ciki da ya isa jikin tantin sai ya ji ana cewa allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi shukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila yaji ana karanta wannan ya Allah madaukakin sarki kamun gamdakatar da tawfiki wajen gode maka godiyar da zan rama maka bisa ni'imomi da kamun waɗanda ba za su lissafu ba waɗanda ba za su irgu ba da falala da kaimun wanda suke masu tarin yawa cikin halittunka shi wannan mutumi da abdullahi bin muhammad da ya ji ana wannan addu'a sai ya leka sai game addu'an ba shi da hannaye ba shi da ƙafafu sannan kuma baya gani sosai baya ji sosai abin da ya rage masa kawai magana ce yana magana da fatan baka ya ji yana wannan addu'a sai yake mamaki sai yake tambayarsa kai ko bawan Allah me yasa kake wannan addu'a cewa Allah maɗaukacin sarki ya maka taufiki wajen gode masa bisa ni'imomi da ya maka ni'imomin da ya fifita ka da su akan sauran halittunsa sai sai mutumin yayi murmushi ya ce ina ce yanayi na kake kallo yasa kake mun tambaya ba ni da kafafu ba ni da hannaye shi ka gani yasa kake mun wannan tambaya ya ce bari in gaya maka da allah maɗaukakin sarki zai sauko da sama ta zo ta niƙa ni ina kwance sannan ya turo wuta ta zo ta ƙona ni in zama toka ina kwancen nan ko ya turo dutse ya zo ya markaɗa ni ina kwancen nan ko ya umarci ƙasa ta haɗiye ni ko ruwan kogi ya shanye ni wallahi zan gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan harshen da ya bar mu in ya karɓi sauran gabai na ai ya bar mun harshe gashi ina magana kuma kowa yana ji kai ma gashi kaji ai harshe kawai da Allah bar mun ba karaman ni'ima bace yanzu kai ka lissafa ni'imomin da Allah maka a jikinka yanzu ka samu kanka a jarrabawan man fetur ya zama 630 damuwa ce shi fa ba kafa kafafu biyu duka babu hannaye biyu duka babu baya gani sosai baya ji sosai baki ne kawai ya saura masa ya ce da Allah zai sauko da ƙasa ta nike shi ko kuma ya turo wuta ta kone shi ko dutse ya zo ya markaɗe shi kowa ya haɗe shi zai gode wa Allah saboda ni'imar da ya masa na baki da ya bar masa saboda wannan gagarumar ni'ima ce yanzu idan Allah hana ka baki wa isa ya baka a duniya ni'ima ce kwaya ɗaya in Allah hana ka ba wanda ya isa ya baka yanzu iskan nan da muke shaƙa ɗan uwa nawa muka biya Allah oxygen in za ka je a sa maka a asibiti a 24 hours dubu nawa za ka biya 24 hours kawai gashi tun haihuwar ka yau shekaranka ashirin a'a talatin a'a arba'in a'a hamsin ita iska Allah kake shaka ko nera kuma baka taba ba Allah to na irin godiya kai wa Allah akan wannan ni'imomin Allah in zaka lissafa su a jikinka ba su da iyaka don Allah ya jarrabe ka wata jarraba yar kankanwa abin daga hankali ne na hauhawan farashi na tashin farashin man fetur na karancin abinci Allah ya barka da lafiyanka kuma ya barka cikin musulunci wannan ba karamin arziki Allah ya maka ba to shine sai wannan mutumi yake gaya ma shi wanda yake kwance wanda ba kafa ba ba hannu kaga ba zai iya wa kansa komai ba sai yake cewa bawan Allah Allah ya kawo mun kai akwai wani akwai ɗana da nake tare da shi a nan gurin nan da ka gani ba na iya yi wa kaina komai shi yake mun alwala na yi sallah tun da ban da hannu ban da kafa kuwa sannan shi yake ba ni abinci in ci yau kwana uku ban gan shi ba kuma ban ji ɗuriyarsa ba ni kaɗai ne a nan da ka gani leƙa mana ko za ka gano mun shi ya ce to insha Allah ko zan je in nemo ma wannan ɗana ka ya fita yana zaga yana zagawa sai ya gada ashe kirkeci ne kama shi ya cinye ya ga kai da gashi da riga sai ce cap yau kwaya da wani irin labari zan koma mutumin nan ya rai mutumin nan zai karbi wannan labari da zan je in bashi ya ce na yi shuru can sai na tuno irin ibtila'in da allah yi wa annabinsa annabi ayyuba na ce to bari na samu dabara da ya komo gurin wannan mutumin sai mutumin ya ce ya yi wani labari ka zo min da shi bisa aiken da na maka sai ke tambayansa ya ce da kai da ayyuba waye ya fi matsayi a gurin allah waye ke tambayan wani ana gane bayani na shi wannan mutumi da ya zo aka ce je ya gano masa ɗansa shi yake tambayan shi wannan miskini da yake zaune ba ƙafafu ba hannaye da kai da ayyuba wa ya fi matsayi gurin Allah ya ce ko shakka babu ayyuba ya fi ni matsayi a gurin Allah ya ce to shin Allah bai jarrabi ayyuba ba a karan kansa da ibtila'i da dukiyarsa da iyalansa da 'ya'yansa ya ce kwarai Allah ya jarrabi ayyuba to da Allah ya jarrabi ayuba ya yi samu ayuba ya ce ya samu ayuba mai haƙuri kuma mai gode wa Allah jarraba ce Allah zai maka kai haƙuri kan jarraba kuma ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to haka ayuba yake sai ce to kai haƙuri wannan ɗana ka da ka tura ni in je in dubo shi kyarkeci ya cinye shi mutumin sai ce alhamdulillahi alladhi lam yakhluq min dhurriyyati khalqan ya'sihi fa yu'adhibuhu bin nar ya ce na gode wa Allah maɗaukakin sarki da bai halitta cikin zurriyata wanda wuta ce za ta cinye shi ba shahada ya yi tun da ku kyarkeci ce ta cinye shi ya ce sai na ji ya yi salati sai ya rasu mutumin sai ya rasu ya ce cap ni kwayo na shige su na yi kisan kai yana ga labarin da ya zo masa da shi shine ya zama sababinsa ya ce sai na zauna na dinga kuka saboda mutuwan wannan mutumin tun da ban san shekaru nawa ya yi yana rayu ba kafafu ba hannaye ba amma ga shi yau dinnan daga zuwa na har ya rasu ya ce ina cikin kuka sai ga wasu matasa guda hudu sun shigo suka ji kukana sun zo gaba kogi bukatar suka ji kukana suka shigo da suka shigo sai suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da suka ga fiskan wannan mutumin suka yi ta kuka suka yi ta kuka suke cewa ka Allah sarki bawan Allah sau nawa ka kai karinsa idanka daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta maka sau nawa ne ka tsaya tsayuwar dare kana ta sallah mutane suna can suna ta bacci sau nawa ne ka karantar da mutane ka amfanar da su sai na ta mamaki sai ce wannan ɗinkan ni wane ne wanda kuke ta masa wannan yabo sai suka ce wannan mutumi da kake gani shine abu kilaba babban tabi'in musulunci wanda ya amfanar da duniyar musulunci ɗalibin ibn abbas ya ce na san sunansa amma ban san shi ba a fiska magabata haka suke sunansu zai isa gare ka da iliminsu amma za ka haɗu da su ma ba ka san su ne ba ku yi haƙuri in shigo muku da wata kissa imamu ahmad bin hanbal allah masa rahama akwai wani mai yin biredi da fankasau da gurasa mutumin Allah ya sa shi ya zama bawan Allah na kwarai mai ibada mai ambatan Allah duk abin da yake zaka je na ta ambatan Allah astaghfirullah yana yana gurasansa yana fankasansa astaghfirullah astaghfirullah mu a yau in kaga an zauna sai dai kaji ana ambatan wani ana kushe shi ana yi da wani amma ambatan Allah cikinmu ya yi karanci su zamanin da a mutum ne yana shayinsa yana ambatan Allah yana nafensa yana ambatan Allah yana acabansa yana ambatan Allah to haka shi ma wannan yana gurasa yana astaghfirullah subhanallah la haula wala quwwata illa billah imamu ahmad ya sauka wannan garin da wannan mutumin yake yin gurasa bai san kowa ba a garin sai ya tafi masallaci kusa da mutumin nan inda yake gurasa ya ce shi kenan bari in kwana a nan gobe in wuce ya shiga masallaci ya kwanta imamu ahmad da muka sani wanda ake ce masa ahmad bin hanbal mai mazhabar hanabila ladani ya zo ya kakkashe wutan masallaci zai rufe masallaci imamu ahmad ya ce ni ba koli ka yi haƙuri ka banni in kwana ya ce a'a ba ma barin wani ya kwana ka ce ya ce taimaka mun a'a ba ma barin kowa ya kwana a masallaci roƙonka nake ya kama kafan imamu ahmad yana jan imamu ahmad shi wancan mai gurasa yana ta gurasa sai ya tsaya yana kallon ikon allah ya ce wannan bako ne ya aka yi yake jansa haka a gadon bayansa ya jawo shi har wurin mai gurasa ya zo ya ajiye shi ya rufe masallacinsa ya tafi imam muhammad yana kwance yana ta tunani yanzu ya zai yi ya zai yi sai ji mai gurasan yana ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah yayi gurasa ya ajiye yana ta ambatan Allah imam muhammad sai yake ta mamaki sai ce bawon Allah maka tambaya mana yace bismillah bawon Allah yi mun tambaya ya ce ni wannan ita ce ɗabi'a ka ya ce haka nake nisan da nake haka ba gaskiya ambatan Allah nake kuma taufiƙin da Allah ya mun tun da nake a rayuwata ban taɓa roƙon Allah ba ka ce Allah ya amsa mun addu'ata sai roƙo ɗaya ne na roƙi Allah Allah bai amsa ba ya ce me ka roƙi Allah bai amsa maka ba ya ce na daɗe ina jin labarin imamu ahmad bin hanbal ina ta roƙon Allah ya nuna mun shi amma Allah bai nuna mun shi ba ya ce ga imamu ahmad nan an jawo shi a gadon bayansa an kawo maka shi kaga shi ma allah amsa masa addu'arsa to magabata za ka yi ta jin sunan mutum amma baka san shi ba iliminsa ya isa gare ka amma baka san shi ba to shi abu kila ba an san shi a iliminsa amma ba a san shi a surarsa ba da halittarsa to shi ne a nan take suka yi masa jana'iza suka je suka birne shi bayan sun birne shi shi wannan mai ba da labari ya ce sai na kwanta bacci in ji abdullahi bin muhammad mai ba da labari ya ce da na kwanta bacci cikin dare kawai sai na gan shi a cikin dausayin aljanna yana wata yawa shi wannan abu kilaba ya ce sai na yi mafarki na gan shi a cikin dausayi na aljanna yana wata yawa yana karanta faɗin allah maɗaukakin sarki salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar sai na ce ni shin ni ba kai bane kan na haɗu da kai har ka ta je in dubo maka ɗanka na zo na baka labarin rasuwarsa ya ce ƙwarai ni ne ka haɗu da ni sai ya ce to ta yi aka yi ka samu wannan matsayi da daraja hakan nan sai ce inna lillahi darajatin la tunalu illa bis sabr inda albala wa shukur inda raha ma'a khashiyatillahi azza wa jalla fi sirri wal alaniya ya ce wannan matsayi da ka gana samu allah maɗaukacin sarki yana da wasu matsayi da matakai na musamman wanda ba kowa ke samun wannan ba sai masu haƙuri a lokacin banayi ni kuma allah ya jarrabe ni da rashin gabbaina kuma na yi haƙuri ya jarrabe ni da rashin ƙarfin ganina na yi haƙuri rashin ƙarfin jina na yi haƙuri ya zarrabe ni da rashin ɗana da yake ban abinci na yi haƙuri to shi yasa Allah ya saka min da wannan ya ce to duk wanda ka ga ya samu wannan matsayin to mai haƙuri ne a lokacin bala'i mai gode wa Allah ne a lokacin da yake cikin walwala lokacin da yake cikin daula lokacin da yake cikin ni'ima wato yana cikin ni'ima bai mance da Allah ya shiga cikin bala'i ma bai mance da Allah ba zai yi haƙuri bisa bala'in da Allah maɗaukakin sarki jarrabe shi da shi ya shiga cikin walwala cikin daula bai mance da Allah ba zai gode wa Allah da bakinsa zai gode wa Allah a zuciyarsa zai gode wa Allah da gabansa sa'an nan kuma mai tsoron Allah ne subhanahu wa ta'ala a fili da koyi to su suke samun irin wannan matsayi da ka gana samu abu na ƙarshe duk da lokaci ya ƙure ‘yan uwa shi ma an so mu ɗanyi ishara cikin lakcin amma lokaci bai ba mu dama ba shi ne shin wanda yake mustaqim tsayayye kan addini a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi wannan jarrabawar za ta sa shi ya yi takwakutukan neman yadda zai iya samu ya fita daga wannan jarrabawar ta ko ta wace hanya sawa'un kyakkyawan hanya ko mummunan hanya wanda yake mustaqim akan addini baya haka to akan samu wasu daga cikin yan uwa idan sun samu kansu cikin jarrabawa musamman na rashi ko talauci to sai su ta kokarin nema wa kansu mafita ta ko ta wace irin hanya wasu ma har zaka ji suna ba wa kansu fatawa sun zama malaman kansu misali a ce a je a balle wunduna na makaranta kaza tunda gwamnati ce ta yi mu ɗauke shi a matsayin ganima ko kuma ai dukiyarmu ce in mun ci ma dukiyarmu muka ci tunda ai gwamnatin bata mana abin da ya kamata ba ko a je a cire rodi kaza ko a cire kwano kaza yana ga shi in ya ci wannan ba ya ci halal amma me yake jefa cikin mutane cikin wannan ba talauci ba yanzu wanda yake da wadata zai wannan saboda haka jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da ita kar ta baka damar yin abin da kaga dama ko ta hana ka control din kanka wasu ba sa iya control din kansu har ga Allah to yan uwa musulmi mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari tun gabanin wannan zamani cewa ya ati alan nasi zamanu wani zamani zai zo wa mutane la yubalul mar'u ma akhadha minhu amin halalin am min harami zamani zai zo wasu mutane mutum bai damu da dukiyar da ya dauka ba shin dukiyar ta halal ce ko ta haram shi dai kawai abin da yake halal duk abin da ya shiga halinsa shi abunsa halal to kar mu zama cikin irin waɗannan mutane musamman masu tsantseni bisa ga abin da ba halaliyar mu bace saboda ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa bawa ba zai daga kafarsa ba sai Allah ya tambaye shi akan abubuwa guda hudu daga ciki akan dukiyar da ya samu shin ta halal ya same ta ko ta haram ranar tashin kiyama duk abin da ka samu ko naira biyar ce ka samu sai ka yi bayani gaban Allah naira biyar din nan ya Allah na same ta ne ta hanya kaza da kaza haramtacciya sai an ma hisabi a kai a ta hanya kaza da kaza halattacciya za a ma hisabi a kai in ta hanya halattacciya ka samu ka tsira gaban Allah in ta hanya haramtacciya ce to a ranan fa kai kan sai dai kawai mu ce Allah kyauta Allah ya shiryar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan koma gida zamu ga tsantseni irin nasu magabata annabi zai koma gida ya je zai kwanta kan shimfidin sa sai ya tsinci dabino dabino kwa daya ya ce in na tsinci dabinon raina yana son dabinon ina so in ci amma kuma ina tantaman cewa wannan dabino kar in je na sadaka ne saboda annabi an haramta masa cin abin sadaka to me zai hana annabi cin wannan dabino duk da bashi da garanti bashi da tabbas cewa na sadaka ne amma kokonton da ya shige shi sai yake ci to haka ake so ka zama idan dukiya akwai kokonto cikin ta kaurace mata saboda me saboda karkacewa kanka bala'i karkacewa kanka haram sayyidina abubakar Allah yarda da shi wani cikin bayinsa wata rana ya zo ga sayyidina abubakar da ya zo ga sayidina abubakar sai ba shi nono ya sha bayan ya sha wannan nono sai sayidina abubakar ya ce a ni na mance ma ban tambaye ka ba wannan nono da ka bani na shakan a ina ka same shi sai ce ai na taɓa yin bokanci ne zamanin jahiliya to da wanda na yi wa bokancin sai bai biya ni kudin bokancin da na masa ba sai yau da ya biya ni shine na je na sai wannan abun na kawo ma sai tura yatsansa cikin makokoransa sai da ya amayar da abun da ya ci gaba daya sannan ya samu kwanciyar hankali cewa bai yadda abin da aka same shi ta haramtacciyar hanya ya zauna a cikin cikinsa ba to haka ya faru da sayyidina umar Allah ya yarda da shi wata rana an zo da an zo da nono wani mutum ya zo da nono yana sha sai ce ya umar bismillah umar ya ce to tun da kamun bismillah ai ba zan ki ba ya karba sai ya sha bayan ya sha sai ya ce a ni ina ka samu nonon nan ne da ka bani ya ce to ai ɗazu ne na dawo ina jin bana in yunwa sai na wuce raƙuman sadaka mun san raƙuman sadaka raƙuman da aka kawo na zakka mun san an kawo zakka eh, wanda yake jagora shi yake ɗaukan nauyin rabata za a baita a bai- a ba- za a bar wani sashe a baitul mal wani sashe a baka za a ko baka yace to raƙuman sadaka na wuce suna kiyo shine na tatsa saboda yunwan da nake ji na sha shine sauran na baka sai da na umar ya ce ka cuce ni ya sa yatsansa a cikin makogoronsa har sai da ya amayar da wannan nono da ya sha saboda me? saboda yana ga ba halal bane a gare shi don haka 'yan uwa duk dukiyar da ba ta halal ba ce wajibi ne musulmi wanda yake tsayayye kan addininsa ya yi ƙoƙarin nisantarsa Ah, allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka abubuwan da muka faɗi wanda suke daidai allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗi bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe allah gafarta mana a yi haƙuri da tsawaitawa da na yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa